الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba goma ga watan safar shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da bakwai ga watan tara shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya ɗaya da na ɗari da ashirin da shida za mu tashi da shi na ɗari da ashirin da bakwai shafi na ɗari biyar da sha takwas inda za mu tashi adabul shurbi kitabul asiri ba kenan ko kamar nan za mu tashi na ko rubuta an yi raba biyamini cewa mutum ya sha bari mu dawo adabu shirki ladaban shan ruwa mujahid da sauri an ya kula idan arada shurba bismillah idan mutum ya yi nufin shan abin sha ba sai ruwa kawai ba da abin da yake nufi idan mutum zai sha zai ce bismillah an umar bin abi salama kana kuntu gulaman fi hajjir rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam umar da abi salama Allah ya kara masa yadda yace na kasance ni yaro ne a ɗakin annabi alaihi salatu wassalam abin naji an zo da shi a matsayin agola gidan ummu salama dan gidan ummu salama ne lokacin da annabi ya auro ta ta kawo da shi wa kana yadi da iki bi zahfa sai ji hannuna sai ji yawo a cikin farantin da za a ci abincin abin naji baya cin gabansa sai shi nan ya tsallaka nan ya koma can fa qala li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya gulam sai annabi kira da yahuda Allah ya tabbata gare shi yace da ni ya kai yaro san billah amma sunan Allah sai ne bismillah wa kul bi yaminika ka ci abin da ke gaban ka wa kul min ma yalika ka ci kuma gaban ka ci abin da ke gaban ka kaga shine bayanin da malamai suke yi akan cewa yaro tun yana kankani wannan wato la'ibu tab'an sahibu tab'an wa adibu tab'an tana da yawa mutane ba sa kula da irin wannan abubuwan kisa yara sai sun girma su bakarbinka kamata ai ɗanka ba kai za a fara ba gaya ba za a fara cewa ya shiga matsala kaza ba a'a kai kamata ka gano domin abin da suke faɗa shine abin da ake ganowa na yaro a magana biyar ne cikin ɗari wanda ake ganowa a aikin sa ne yau da gobe casa'in da biyar ne kai za ka gane da kanka yauwa amma da yawa za ku ga an ji an faɗa wata ko wani cewa yaron nan fa ya fara kaza ba kai aikin ka ba sau abin da za ka iya fahimta a maganganunsa kawai biyar ne cikin da sauran gaba ɗayan motsinsa ne zai nuna ma to kaga in ka lura ba mu kuma ga wata ɗabi'a da muka ɗauko yanzu ba ma zama da yara mafi yawanci ko dai na ne ko makaranta aka yi yaro a sun zafi hanyar ba haka ne in ka dawo a gajiye to irin wannan ka ɗauke shi ne ka kai wa marasa tarbiyya ba ki da ke ila yaɗi yaron ka ya gaba lalacewa gaba ɗaya baka sani ba me yasa saboda aikin ka baka yi to wannan shi ne karatu kamar yadda na faɗa jiya abubuwa biyu ne in ana so abubuwa su gyaru kan wanda ya zo ƙara kokan tarbiyya in ba za a gyara su ba na farko in iyaye ba za su dawo da kula da kula da wato ƴaƴansu da suka aurar bai koma hannun iyaye maza su ne za su ɗaura responsibility din su gaba ɗaya har ka aure ta koma hannun maza duka da na abu na biyu mutukar ba za mu daina kai ƴaƴan mu gurin masu tsangalallen suke dogo wallahi tarbiyya ba ta tsaya ruwa ba yes wannan shine kawai karatun kan wani ba ta kan mu lokaci kullum wa duk wa'azin da za in ba gyara wannan biyin ba wallahi tallahi wala ana gidan jiya wannan biyin su ne matsalolin manya a yanzu ba ka gani yaran sun kware a turanci fluenci ne suke yi amma ba su da tarbiyya ko ba ka wani ba shi ba ne matsalar mu tarbiyya ita wannan shi ne abin da ya kamata mu kalla to kaga wannan umar bin abin salama din kun san cewa shi ya rawar jiwa shi din yana kankanin yaro annabi ya waji wannan ladabin amma bayan ya girme ya kawo hadisi to haka ake yi amma yanzu da yawa wasu ba su ma san yaya ɗabi'a ƴaƴan su take ba saboda mun ɗauki ragamar mun tura wasu kuma ba ƙi da shi ila yi wanda bai da abu baya bayarwa ya marasa tarbiyya za su ba ɗanka tarbiyya ta yaya to wannan shi ne kawai imamu nawawi ya ce wa tasmiyatu fi julbil ma'a shan ruwa wajen abin da ya jabi yin bismillah wajen abin da ya jabi shan ruwa wal labani da nono wal azali da zuma wal maraki da robo shine almarak dan wannan kalmar wancan karatun da muka yi muka ce albusuru sai daga injiniya ya turo mun ji ba na duba shine suna nufin nau'i ne na wato adabinu shine albusuru da nake na wanda ne kalmar an gane ko albusuru wa tamru din dabinu ne to sai yace ne wal marad da romo romo an danya yake ko amma wanda aka dagargaza nama ruwa da nama shi yake cewa almarad an gane ko yawa a gaji ta fara tiro muku wani hadisi da annabi ya cewa ya cewa ya ce na Aisha yake fara hadisin cewa idan da waqtan mara katan fa aksir ma ko yawa idan za ka dafa dan naman ka ko ta ɗan karbata ko me to ka yawaita ruwan dan roma ya yawa shine almarar romo amma mai nama ba iya barkono da da magi ba da nama a ciki gaban dambun nama a zai gargaza shi ya ke cewa almara wadda ba da magani in za a sha magani yaro za a bai sai a ce bismillah ko a gaya mar ya faɗa wasairul mashrubat da sauran ababen sha duk wani abu duke da za ka sha duk wannan juices din in za ka sha ka yi bismillah ka tasmiyati ala ta'am kamar yadda ake yin bismillah yayin cin abinci wa tahsulu tasmiyatu bi qawlihi ana yin bismillah ne ta hanyar faɗin bismillah ba a cewa bismillah rahman rahim in dai cin abinci ko abin sha ne ba a faɗa haka inda ake yin bismillah duka kawai basmala ake cewa kuma wannan qur'ani basmala da wata tasmiya da ban ya kamata mu bambani azani na biyu an yi kiraba bi yaminihi shi wanda zai sha abin sha to ya dauka da hannun dama kaga ina yan lu da suke zuwa koya musu cin abinci a ce a riƙe da hagu wani a riƙe da dama ka sani cewa na abin in kai maguzanci ne kai ne tarbiyya ta addini an koya ma a can ka zo kai abin da addini ya za ka wa cin abin da ake koya wai kai ba neman ba ne yanzu ake yau ka bambanta da sauran mutane to kaga mutum ya riƙe ko mutum zai sha jari sai ya riƙe kofin da hannun dama biredi da hannun hagu mai wayo yadda a tsome tsome in za ku ci da wani ne kawai matsala amma ba da wani bane shine daidai yawwa an za ku ci da wani ne zai zama makalanta kaga wani a wannan lokacin zai zama kana damar da wani abu na hannunka da baki amma in kai kadai ne ai lafiya ne gaba ɗaya da dama za ka in ko ba za ka yi tsome ba don wani ya ce wani yana ta yamar da zuciya to ka gutsara sai ka ajiye sannan ka ɗauka shi kenan me a ciki kaga dai ka kauce wa hanyar shekan gaba daya da yahudawa an fahimta da jago da wannan shi ne to sai yace ana abdullahi bin umar ta ji har yanzu shi ne an karbo daga abdullahi da umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadun minkum bi shimali kada ɗayan ku ya sake shi da hannun hagunsa annabi ya ga wani zai ta abinci ya ce mace da dama ya ce wai waje iya ba annabi ya ce lasta ɗata kada Allah ya ba ka iko daga ranar bai ƙara daga hannun ba saboda haka kada ɗayan ku ya sake ya ci da hannun hagu wala ya kira ban na biha kuma idan zai sha ba kada ya sha da hagu kun ji ko kaga hannun ya ga yi za mu kawo gyara a kan wajen shan ruwa ko wajen shan shayi fa inna shaitana ya'kulu bi kimalihi wa yashrabu biha domin shaitan da yake ci da hagu kuma yake sha da hagu asali ladabi na uku an yi kira ba ka'ida idan zai sha ya tsugunna shi za muke gaya wa yara in yaro zai sha ruwa sai mu ce uku aus duk makarantu na tarbiyya za ga ana gaya yaro uku aus ko a gidan sun ya saba za ga ya tsugunna tsugunna daidai an fahimta da kyau ko yawwa a tsugunna za a sha ruwa ana bi da idin kudi annan nabi sallallahu alaihi wasallam zajara an shurbi qa'iman abu da idin kudi sa'ad ibn malik ibn sinan yace annabi alaihi salatu wasallam ya ni ya tsoratar ya yi hadi ya furgitar dangane da shan abin sha a tsaye wa na biyu da radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشربن أحد منكم قائما kada ɗayan ku ya sha abin sha a tsaye faman nasiya duk wanda ya manta ya sha a tsaye kan yadda kai to ya bayo shi kaga in sha ba abu a ce karka kuba to ya bayo shi wani zai ce to ai annabi ya sha abin sha a tsaye hadisin muslim sai a gaya ma cewa wannan annabi ya yi yana kan abin hawa ne lokacin da ya je kirba din tana ta kale a jiki sai daga kansa ya ga ya juyo da bakin kirba din ita wannan mazuwan na fata ya ja an fahimta da ko idan ka je gurin kuma da ba gurin da za a tsuguna kowa sai yake ba komai dan ka ja idan larura ta kama kamar yadda annabi alaihi salatu wasallam ya ja a aikin hajji a tsaye to babu komai amma ladabi ne na musulunci duk abin da zaka ja ka tsuguna in kana zaune kuma shi kenan kana kan kujera ka to waje aka sai ka ga kore kan kujera ha kuma tsugun da aka ga ba ka ke miji ba a dai rage tsawo ladabi na hudu an yi tiraba min ina'in amin min ina'in zahiri idan mutum zai ja abin ja ya daga mazubin ruwan da yake transparent ana iya ganin cikin ruwan shine zahirin da yusiru ba bi ana ganin abin da yake ciki ba wai dole sai transfer ba a idan to kana iya gano ko da kofi ne ba ka gano wata baya amma za ka iya leƙa ka gani a ciki saboda akwai hatsari sosai musamman zuwa wannan lokacin za ka yadda ake tsauri bakin salka da gari to matsalar da ake samu mu je zuwa bari mu je zai kawo wasu misalai sai shi kaga mimma la yura ba'ihu abinda ba a ganin cikin sa kalbakari nan ne wala yajrabu mimma la yura ba'ihu kada mutum ya sha daga abinda ba a ganin cikin sa kalbakar kamar kasko kaskon da yake arbi wani hawi da makamancin sa shine albakar shi da wani suka ce to wai misalin da aka ce kalbakar na ne domin abu biyu aka gwaba an yajraba min ina'in zahirin yusiru ma fihi kaji na farko cewa ya ja daga mazubin da ake ganin cikinsa kun ji ɗaya gaba ta biyu zaka ce wala ya ji lahu min ba la yura ba ilu kada ya ja daga abin da ba a ganin cikinsa su ja ka ce kalbakar misalin na farko ne ko na biyu idan ka ce na farko ne shi ne wato kawai ba ka da matsala idan ka so abu ɗaya ne to misalin na farko ne idan kuma abu ne ba a ganin ciki to misalin da biyu ka huta domin zai iya yiwa kowanne a yi da wannan nau'in an fahimta ana bi wa rayuwa zai Allah wa anhu kala na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yi jiraba min fi istifa fi baki ke fika an gane ko yawwa annabi alaihi salatu wasallam ya yi hani a ja daga bakin gora ai gora gora hausa ce ko ba kula da shi bane hausa me zai ce gora goran ruwa inda akwai garuruwan da yanzu duk abin da zaka ga ruwa ce ko ko bi za ce ka komo goran ruwa to amma asalin gora tana da zuba ya gora take ba kula ni anan na tana da baki ko kan baki yawwa yawwa zuba malam mu da yace zuba an gane ko to saboda haka ita ce za ka ce dan bakin nan da ake rigewa to kaga daga bakin gora kawai ka dauka ka ja ku zama zara saboda wani lokacin kiyaji ne yake cika ta a gurin da ya jaye jaye ko kwada kawai ko kwada kiyaji ya fadi a gurin to sai za annabi ya hana wal qirbati da salka ita kuma me ko sai ita ma salka kamar yadda kaga guga irin na fata ko na wannan danko da ake yi a bada cikakken baki sai a ɗaure baki sun suka zo ɗaure bakin suke yi shi ne alƙirba ta amma ta fata talkar fata ko talka na biyar Allah ya kira mafi ina in maksud idan za ka sha ruwa kada ka sha ruwa daga cikin mazubin da yake Abdullahi ya kai kaɗai cikin oke to cikin mazubin da yake maksuri lafiya da cikin mazubin da yake karyayye an fahimta da kyau ko karyayye to kada a ja daga wannan wanda ya kare kaga wanda ya baje kenan mutumin da zai dau abin ja ya dauko wanda ya baje ya da shi kada ka ja daga wannan kaga ba gayi bane musulunci ne dan wanda zai jiwa ya zai kakale ba wani kakale musulunci shi za a zatin da ya wuce wancan zatin muka ce duk wato in mutum ya zama ya fahimci addini ku sai ya bugowa gayi da tsari domin annabi dan gayi ne yawa ba ba albazara su mina limana a ina ka samu an gane ko yawa sai ce ana bi ta idin al-qudri radiyallahu anhu annahu qala abu ta idin al-qudri yace na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an shurbi annabi alaihi salatu wassalam ya yi hani abu ta ja min sulmatin daga kula ko tsagar sulmatin kadai tsagar mutum ya samu tsaga ko kulan jikin jau dogon kofi shine alkada mazubin ruwa irin jau ɗin nan dogo an gane ko ya ja daga ciki sulma shine diin ke ne da ba za ka ji suna cewa sulmatin lafi sadi idan wani mutum ya mutu misali kamar yadda Dr. Ahmad ya rasu ya ce sulmatul la tusaddi ayan gane yaran ko sulmatul la tusaddi ai kasaratul la tu'awwad an yi asarar da ba za a mai yi ba to ji ne sulma sulmatul la tusaddi shi ne an yi an yi jibin da ba za a iya mai da gurbin ba ya ka fike an bayyana eh shi ne sulmatul la tusaddi daidai wasu matul kadahi iya mawdu'ul kasr minhu kaji gurin da ya karye daga cikin jokin shi ake cewa sulmatul kadah gurin da ya karye ko kule na jok na kofi qala al-qadabi sulman al-qadabi yake bada a garin da yawa sunan abi dawud ma'alim sunan ko sunan da inna ma nuhiya an shurbi min zulmatil gada'i ga illa ga illa da da zai yi an hani ne dangane da mutum ya ja daga wato gurin da ya kuli na jau li'annahu idza shariba minha tasabbaba al-ma domin idan mutum ya tashi ja ta gurin da ya fashe to ruwan zai kwaranyo kuji da ni ruwan zai kulkulo zai kwaranyo domin ya tsare ka tashi ja ai ka ga bakin ka zai iya ma mai gurin zaga duka ba to zai zubo ba a ina sai ce wa tala qadruhu ala wajhihi wa thawbi ruwan zai ka kwarnewa a fuskar da tubabun sa sai ya dika ka ka duba tsari ba لأن الظلمة لا تتماسك عليها domin wannan gurbin ba za ta manne da da mai ba shabatu shabatu sharibi ba za ta iya mamaye leban mai shan ruwan ba ba zai ku bayan gurin ba gaba daya kama ta ta maza ku alal mawdi'i sahihi kamar yadda idan da wato guri ne gandacce mutum ya tashi zai sha ko duk fadin sa in dai ya zai ya san inda bakin zai tsaya amma tsaga ko kula ba kai take mata iyaka ba kwarin yiwa za ta yi kawai da yake min alkuzi na daga alkuzi shi ma wani nau'i ne na kofi za ku ga suna yin da dangara haka shi ne alku ko fili an fahimta da jogo shi ma ne ɗan tsukakken bai wani kada da jog dogon kofi wa kankila inna hu maqadun kenan wasu ma ba da ta ce ai mazauni ne ne kenan inda ya tsage din sai shi ne ya je zaman sa a gurin shi ba ya raina guri dan duniya bai yuta mazu an yakuna al-ma'ana fi zalik zai iya yiwa ma'anar da zama akan cewa anna mawdi'a sulmata la yanaluhu tanzil hadi zai iya yi wa da shi wannan gurin da ya kule la ila da hujjan bi mutam ba za a iya wanke shi sosai ba yanzu duk gurin da ya tsage ai ko ma za ki wanke wanke ba za su kai hannun su gurin ba dan kafiye shi ko ba haka bane to ba zai samu tsafta cikakkiya ba dan Allah ka duba malaman ne da yake ana abun abun daki daki a koya ma addini a koya ma tsafta idan ku gina dina aka zo wankewa za ga ko mata da wanda yanzu da waka ga nan kwana ga masu lamba a aka zo yankewa ake da lamba sai ka ga an tsira ji to aka zo gurin tsallake yaki aka ba zai zami kulawa to sai balla da a ce kangaren ya tsage za ta kai hannun ta gurin wankewa ne ba zai yi ba to shine malin ke ga ma to za a samu wannan matsala an gane ko to sai fa yakunu shurbuhu ala ghairi nazafatin kaga sai zan to mutum ya sha ruwa a gurin da ba mai tsafta bane ya ja corona virus ya ja monkey bomb ya ja lasa jiba duka a gurin to shine ma da yake gaya mana cewa to wa zalika min fi'li shaytani wa tatwilihi wannan yana ɗaya daga cikin aikin shaytan da yadda yake mamaye mutane ya rinjaye akan mutum kaga an baka shawara an baka so shi dan jama'a ne ka to ka kiyaye wa kadalika idza kharaja al-ma'u haka ne idan ruwa ya fito fa sala min al-sulmati yarka gangarowa daga wannan gurin da ya tsake din ko ya kuli ba saba wajahu ya rika zuwa mara a fuska wa taubahu da tubabi fa inna ma huwa min ayati kenan kaga ni yana ɗaya daga cikin wato mamaya ta jinan wa ida'ihi iyahu da cutar da mutum karar tsaye da gidan yake mutum ya mamaye ka da cutar da kai ita wannan hanyar yake bi sai ta bi akwai wanda in ya ga kana da addini sosai wayannan ƙofofin ƴan ƙanana ƙanana sai su kawai zai ma illa ladabi na gida Allah ya kira fi aniyatin zabi wal fidda idan mutum zai ja abin ja kada ya ja a cikin mazubin ruwa wanda yake na zinare da azurfa ka je gidan sarauta a kama a cikin kofin zinare ko na azurfa bai halatta ba in dai ka sani ana Abdulrahman bin Abi Layla qala innahum kanu inda Hudayfa bil Madani wata rana sun kasance a wajen Hudayfa bin Yaman a Madani fatakasta sai ne ma kama ruwa fatakahu majusiyun fi ina'in min firda kawai sai wani bama guji ya je kama ruwa a cikin wato wani mazubin ruwa na azurfa farama hudu yana kama sai wurga ba ta ji manya ya ɗauko mu ya wuce ce zai jiri wa kane ce ni kada amartuhu Allah ya tsine zini ko Allah ya tsiyane zini an gane ko cewa na umarce shi da cewa kada ya kayan da ni daga wannan abin da ya zai da gani ni yace in za ka kawo mai ruwan ka ka kawo haka kaga da gayya ya kawo to shi ma wani zai iya cewa daga daga girma ba ka kuma zai ka jefa mutum to abin da ya janyo ya mar haka ya gaya ba in za ka kawo mun kar ka kawo mun na azurba ko wani zinari to dai ta shi kawo wa shi kuma sai tunda ya gaya gaya bari ya kishi je jibi dan karkace kai ma ka je gidan bakunta ka jefa mutane ne kaji ma zai ba jar ka da ganin wannan kuma ka san cewa akwai tarayya sosai inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul na ji annabi yana cewa la talbasul harira kar ku sake ku sa kaya na alhariri wala dibaja shi ma nau'i ne na alhariri adiba din ba nau'i ne na alhariri wala ta jira ba muka ganye wala ta jira gobi ani ya tsabi ya tsirda in zaka ja ruwa kada ka sha a cikin mazubin ruwa na azhar wa fi zinari wal fiddati da azurfa aka annabi wala ta'kulu fi sahabi ba kada su kawo muku kwanuka ko farante ko kwanukan su ku ta ciki na azurfa da zinari fa inna halahum fi dunya domin takabarai ce a duniya wa lakum fil akhirati ku kuma a lahira da wannan za ku fi kwanukan yan aljanna gaba daya zinari ne da azurfa za a rama an gane ko yau da abin da aka hana ka in kai hakuri ka je lahira to za ka samu wani wani wani ba Allah wani abokin yana ta yi ne ji ba aljanna ku wallahi giya zai jaya ba kan ina ji za ka ga ba ba a zancen mankasa ki ai ai mankasa duniya ce ake mankasa wallahi ya jaya ya yi mankasa da ita da an ce fiya da harun min mayin min gairi atin wa an harun kan min sabrin lazzatin linyari ne yace ita zai yaye man kan wallahi ai ba man kaza ka babu domin ita ba a mayi to sai ce wa ummi salama radiyallahu anha qalat qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alladhi yashrabu fi ina'i fidda duk wanda yake jan mazibi wa abin ja a cikin mazibi na azurfa inna ma yujarjiru fi batnihi nar jahannam to to wato wutar jahannam yake hura a cikin sa farai kuwa wutar jahannama ke hura wa cikinsa na bakwai Allah ya ce na fasa ina kada ya rika yin numfashi a cikin mazubin ruwa shine muna yara sai a ce ya haramta in kai numfashi a ce ya haramta yaran yanzu ni ban ga suna yi amma da zai ga da ce ya haramta kana numfashi wannan ruwan ya haramta ka san su lokacin mutum da lokaci ne na aiki ga yanzu kuma lokacin karatu ba yi su ba ba aiki ba karatun amma akwai aiki mu kuma yanzu sai karatun ba aiki amma karka bin abubuwan sun magabata a baya daki daki ko in Allah ya da zaka nemo musu hadisi a yanzu yi za ki so in kai dokan gabar ai aiki ana abin da gada da lazari annar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala idan kai ba dukun fala ya tanaffasu bil ina idan ɗayan ku zai ja abin ta kada yi numfashi a cikin mazubin ruwa in kai kadai ne kai ka biyo zai kai dabawa amma ko kai kadai ne sai a suka yi ladabin shi ne saboda numfashin da yana dawowa da wani abu idan ka sha ka huta kai numfashin a waje sai ka kuma yi wannan shi ya fi daidai amma illar ta fi ƙarfi idan wani zai sha na takwas an yi raba ala talatin marrati shikenan in zai sha ya sha uku idan ya zuka ya yi numfashi zai kuma sha idan zai sha uku ba din da ya gaba sai da ya gaba ba ba haka ba din da ya gaba sai da ya gaba ba haka ba ana nasi radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yatarabbu wato idan jariba talatan ana tsammani idan zai sha abin sha numfashi uku yake sha uku yake masa kuma kaga za su ja ba suna ja ba su kan fada bane suna ja ne suna ba su tsotsa tsotsar abin sha za da muslim wa tirmidhi imam muslim ya kara wa ya kuli yana cewa innahu arwa idan mutum ya bi wannan salon sai ya fi koki wa abra'u sai ya fi samun lafiya wa amrau sannan sai ya fi tafiya kuma har ta taure wa Allah ya ba na luka kaga ai ja ne yake kuwa mu shayi ne yake kurba ku za ka wuce da sai ka jira wani abu kamar fijo ba ana shu haka ana abada Allah kaji duk ya yi mutane zai yayi ko da ya je konan ne ne ba wannan abun ku to wace ka sha konan ba mun biya ba Allah ya ko eh Allah ya yi jira ba abu wato da amal hali ko ya kula da amal hal wanda zai cutar da kai wani ya je in maka ja jayi kana konewa ba ka ja jayi ko kudi ka ja kawai aka ba jan jayi zigi to kaji da ilin arji ake jan ka ko eh ko ne duk ya babba ba ne bayan biyar eh na tara an yi amadan laha ila shariba idan mutum ya gama sha ya gode wa Allah ana ji ayyuba al-ansari dattijo mai farin gida kare bin zai kare yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan akala aw shariba duk wanda zai ci ko ya ci ko ya ja kare zai ce alhamdulillahi alladhi al'ama wasaka wasawwagahu waj'ala lahu makhraja wane mutum wato godiya ta tabbata ga ubangijin da ya ciyar ya shayar wata wago a taswi shi ne yasa abin ya tafi lafiya lau inda Allah ya ga dama daga kurba ɗaya sai ka shaƙi a ce ba mutum da wannan zarafiyar tafiya ta kenan wajen ala lahu makarajar ya sanya masa mafita ai kaga mafitan murya daban ta abinci daban to da Allah ya ga dama sai abincin ya wuce gurin muryarka wallahi jami'a gare shi wani kuma ba ya zawa ya tafi kenan amma kan Allah ya hore ba da ka tura shi yanzu ne wani hanya shi za a ana ji abincin ba a so ka biya magana domin kai ya canja hanya ai ana kwarewa ba ko mutum ya fara yana magana sai ya kware ka ga yadda cikin ladabin cin abinci a ta waya ba ya kana waya kana ci abinci ba dan za ka wani yanzu ka kira shi za ka ci abinci yake ai ka za ka za yana ta zauna ba daidai ba ne domin za ka iya wa lafiyar ka illa an gane ko yawwa to sai ce a wani anas bin malik radiyallahu anhu anhu qala inna allaha la yarda 'ala al-'abdi Allah yana yarda da bawan da an yi akula al'aklata wanda zai ci wani abinci fa ya hamadahu alaiha ya gode wa Allah akai wa ya shiraba sharbata sannan ya sha abin sha fa ya hamadahu alaiha ya gode wa Allah akan wannan abin sha eh Allah zai yarda da kai wa ni bin Abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza suqiya ahadukum labana idza ka shayar da dayan kuloni bale kulle fi Allahumma barik lana fihi wa zidna min Allah kai mana albarka akan wannan nonon da muka sha wa zidna min wa Allah ka karo wani fa innahu laysa shay'un yujzi'u min al-'am don baka da wani abu da yake ba wato yake daukan makofin abinci wa sharabi da abinci a lokaci daya illa labana ba nono ba sai dai wani abinci da ya magana akan ne nan ga ko yawa amma nono shi za a ga likitoci na cewa a yanke kaɗai ko shakka babu nono akwai ruwa akwai abu da shi yana kunce da wani abubuwa akwai ruwa akwai abu da ko shakka babu wa yi ta abu liman shariba labanan an so ga wanda ya sha nono aw akala da saman ko ya sha wani abu wanda yake da man shanu romo mai maiko an yadda makamata to ya kurkure bakin da nesa domin romo kaga akwai mai a ciki shi ma nono in dai nonon gaske ne nonon gaske to da kaga ba jara ka jiwa bakin ka dun mai ko kai kuwa sai dai ka jiwa ruwa in dai na gaske ne matsala ba wanda aka gaba kina shi da ruwa in dai na gaske ne to za ka ji har kaba ma baki to ya kurkure bakin sa saboda kada wannan maikon ya rika dawo mar ana magana ga wanda mai alwala kenan wa an bina abbas radiyallahu anhu ma anna nabi sallallahu alaihi wasallam jariba labana annabi ya sha nono fada ali mai fa mazza da yake a kaba ruwa ya kurkure bakin sa wa kana inna lahu da zaman yake yana da mai haka annabi akwai mai a cikin sa wa ana rasul kala inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jariba labana wata rana kuma ana zai ce annabi ya sha nonon har yau walam yumazzi amma bai kurkura baki ba walam yatawadda bi zaki alwala ba wata Allah ya sallah in ka bama hadisin ba tin kawo shine idan ka sha abu mai mai ko kana jin a kasa a bakin ka kurkure ba idan ka sha mai mai ko ba ka jin za bakin ka ba sai ka kurkure ba shikenan yawa makaratun jamura za ka yi ba ba tin karo an gane ko yawa na goma idza waqa az-zubabu fi ila'i ahadikum idan kuda ya fada cikin mazubin ruwan ko mazubi na ɗayan ku bal ya gumi to kadin ya ji a ciki kullahu gaba ɗayan sa sun mal ya ra'ahu sannan kaza kullu fa inna fi ahadi jarahi da'an domin a ɗaya daga cikin fukafukansa akwai cuta wa bil akhari kifa'a ɗayan kuma waraka tana ji mun gaskata annabi mun yadda amma in shi a daska tashi zaki Abu Huraira hadisi Abu Huraira ne sai suka ce wai ai Abu Huraira ne yana bara yaje gidan wata mata Allah ji wai ta ce albajiri tace wallahi ba abun ji hakuri ba komai a gidan ne da sai waje wata fara kuma gaji guda ya fada a ciki sai ce a kawo ta ai na ji annabi ya ce idan kuda ya fada cikin mazubin abun shan ɗayan ku to kudin ya ji domin kaza kaza kaza ɗaba shirin kawai tsabar shari da kiyayya irin tata hadisi na bukari ya rawaito shi ba ibn majah abu dawud da sauran su duk rawaito amma sai da sarage shi kai wai ɗazu muna tattauna da wani ɗan shi'a wai yana a wani gurgu yana tambaya yana cewa kun san wai na ya tafi akan wai abin da Aisha ta yawa kun san abin da na Aisha na na Aisha kawai abin da Aisha ta yawa sai na Hassan sai na rubuta na tura mun ce to me ya shafe ka abin da ba na gidan ku ba tunda ba gidan ku bane me ya shafe ka sai ce ya shafe ni mun tunda an rubuta a tarihi nace kamar abin da ya shafi mahaifinka ne da matarsa da 'ya'yan gidanku nace ba ruwanmu da shi sai ta ai mun gidan mu ba rubuta a tari wani sai Allah ba zai tambaye ka kai ba nan dai waje an tattauna akan matsalar abin da na yi ja taiwa taiwa taiwa haka ko ina ruwan sa oho to irin wannan ne yanzu za a zo a ce abu huraira kawai za a zage shi sai a kawo wannan ita zagi cewa ai kaza kaza kaza kuma mun ja faɗa idan mutum yana zo ya rushe hadisa annabi ko to sai ya rushe abu huraira a cikin sahabbai a cikin tabi'ai sai ya rushe imam malik domin umda ne in ka rushe shi gaba ɗaya muwar ka rubuta ta sannan idan ya zo ta biyu ta biyu sai rushe ta irin yin musayi to duk uku nan gaba ɗaya sai da suka yi rubutu a kansu gaba ɗaya suka zazzage su kaga a kairun nasu ƙarni sun mallabi ne lunan sun mallabi ne lunan kowanne sai aka ce ginshiƙi a ci aka rubuta shi kana rusa su kuma sai mu ga aida za ka rubu addini to shi ne to shi ma abu hore hadisi ne ingantacce har yanzu tana nan a gabar amma idan mutum bai da sha'awar ci in ya bayar bane imani wani ya jige gamsu ba zai iya ci ba kawai zo da yake munza ba wai dan bai je da hadisin ba shi ya biyo amma dai hadisi yana nan aiki yake ingantacce ne kuma wai za ta riba jaribu na sha daya na wala man an yamini idan mutum ya sha abin sha to idan ya gama sai ya miƙa wa hannun damansa shi zai bawa da ana da zaune yanzu na gama ta to malam ne zan miƙa wa shine a dama shi kuma ya miƙa wa Umar haka sai ta zaga ta zaga to idan na zubawa ne ba kaga bayan na zuba na gaba sai in tura shi dama na in kuma a tsakiya yake kowa yana zuwa ya sadi kansa to wannan daban yawwa ana anas radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kutiya bi labani wata rana anas yace an zo annabi da nono kadi kiba bi mai an taku da ai kulida shine kiba kulida bi mai an taku da da ruwa wa an yaminihi a arabiyu a gefansa ga wani mazaunin karkara balaraban kauye ko mazaunin karkara wa an yasarihi abubakar a hagu kuma sai da abubakar wajari ba sai annabi ya ja tun ma adal arabi ka ce na baka ai yafi wannan dan karkara balala amma sai annabi ya mika wani daman da shine wa mazaunin karkaran nan wa qala bi al ayman fal ayman sai annabi ya ce to dama sannan dama dama dama abun nufi a ce dama tawa na ja biyu wai za ta ƙarar rajulu ikhwanahu kana akaruhu shurban idan mutum zai ci shayar da ɗan uwansa to zan to ki ne idan mutum ya zo yanzu kai a gidanka ne zan to kai ne shan kanshi kai baki to dan karkare daga ka fara ja wani ya rasa kuma an bayyana da kyau ko eh da zan to dama ita ba ta gidan ko bibiyar ta zo sannan ga su kuma su biyar din ne kai ne ne gida in ka ja wani ba zai samu ba to shi ka ana bi ka tada da annabi nabi sallallahu alaihi wasallam saqil qaumi akhiruhum shurban annabi yace me shayar da mutane shine na karshen sha a kaga dai mutum tsoro yake ji misali ya zo za su yi man illa wani mutum wanda ake gaya mu cewa wai shi har a yanzu da matansa baya cin komai a gidan wai za su iya samu wani wallahi ko me suke ba zai ba wannan wata irin masifa ne fa'idatun ɗibbiya to ga fa'ida ɗibbiyatun nabawiya ga fa'ida ta likitancin annabta wane mutum likitancin annabi za a ba da fa'ida yan bagilin musulmi ya kamata ga musulmi me zai yi wal muslimati da musulma mace Allah ya turka bil layli ina am makshuban kada su bar mazubi da daddare a buɗe yi za ku ga iyayen mutum da can kife kwanin ayi yana da asali ko a rufe ko a kife mafi yawanci da ada za ga duk kwanukan saboda gida ne mutane da yawa ba burbi ba kowa duk ba burbi to sai a kife a kwando idan ka gama sai a ce ta hukun doka kife amma yaran yanzu wani bai ba san mai kifewar ba don ba a tura shi kifa kwano amma da za a ce je ka kifa kwana je ka kifa shi ka sani da'atan lillahi wa rasulihi yin haka biyayya ce ga Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam wattiqa'an lil waba da kuma tsoron cututtuka alwaba an gane ko eh ko wata annoba da za ta faɗo wani shedani ko kuma shedan ya zo ya rawa a ciki an jabir bin abdullahi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kala annabi yace ka dul ila'a kurbi mazubai duk wani mazubi kurbi algida rubewa murbi a rube wa uku tiqa ku tikkibi ba kibewar gororin ku gaba ɗaya duk gora ta gida a kibe ta zada muslim imam muslim ya tsara fa inna fi sunna fi sanati laylatan domin a shekara akwai wani dare da yanzu fi hawa ba'u da annoba take faduwa a ciki cututtuka take faduwa a ciki ba fa larab gana nake magana ba ita ba yawwa ba ita ba ba larab gana ba ce eh to sai ce a wannan wata ake larab gana ko a wannan wajen ne ba ita ba ce to rabi ta ce ne zuwa yi faɗa magana akan larab gana ba ita ba ce ba ta da asali wannan to sai ce la yamuru bi nabi ma laysa alayhi qida'un wannan cututtukan ba za su wuce ta wani abu ba wanda yake wani mazibi wanda ba a sa ban marfi ba aw sai kai ko kuma gora ne ta alaihi wa kaul wanda ba a sa ban madauri ba tunda kaga ita sarkar garin sai za ta dauri shine alwisa illa da zalabi min zalikal waba ba sai sai wannan cututtukan sun sauka a ciki saboda haka a rika rufe gorori da kwanuka وعدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال النبي يتي قد إذا أخذ إن مكسابة دواسل العرب قال النبي يفقوا وجه جرانا با kun fahimta dan kan wani ya rikici ya faɗi wata amma wanda ya zo hadisin da ya zo magana wata da rana larab da laraba farkon wata ko ta biyu da ake faɗa ba shi da asali kwata kwata ba an jira Allah bi hadin billah hadisi ne mawdu'i aje karanta littafin a الفوائد المجموعة لإمام الشوكاني an gane ko ko al-ahadithul mawdu'a na ibn al-jawzi ka gani za ga an kawo ta bai inganta ba wa an wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam daga jabir din daga annabi kira da amince Allah ya tabbata gare shi annahu qala yace ga dul ila a kullun rufe mazubai wa ku tika ku daure bakin gorori wa agli kul baba ku rufe kogobi wa adifi utiraja ku farka ce fitilu eh dama malam gwandu abdullahi da gwandu daga cikin adabi ya kawo ma ai ya gaya ma a rika kashe fitilu da ba ko kai hadisi ma ya gaya ma cewa idan mutum ya zo yin bacci duk kowa ya kashe fitilu inna hadhihi an-nar aduwwun lakum fa idza nimtum fa'adhi uha ko yawa ai asalin hadisin ma cewa aka in talaka baitin bil madinati ala alihi min al-layl wani gida ne kama da wuta a Madina gaba ɗaya yan gidan suka kone to sai annabi ya bada doka yace daga yau duk wanda zai kwanta bacci ya kaje wutin fa inna hadhihi nar aduwwun lakum fa idza nimtum fa adibuha annabi yace wannan motar da kuke gani magauciyar ku abokiyar gaba ku ce duk wanda zai bacci ya karkace na'am to kaji daidai fa inna jidala la yahullu ko kalli wannan ba la yahullu ba la yahullu dika domin dinan baya iya kwanci gore da aka daure duk ce da takarda in dai ka daure zaman ka zo ka yi kullewa ka ce bismillah ka gaba da shi wala yaftahu baban kofar da zaka yi da gida ita ma ka tura ka ce bismillah ba zai iya budewa ba wala yakshifu ila'an baya yayi ƙwaryar da aka rufe da ita ba ko mazubin ruwa ko mazubin abinci fa in lam yajid ahadukum idan ɗayan ku bai samu ba illa an yara da ala ilahi audan an gane ko sai ya zanto ba shi da abin rufewa kawai sandarsa ce zai iya ɗorawa a kan mazubin kwanan ko ƙwaryar sanda ce da shi wa ya man lahi kun ji amma yayin da zai ɗora sandar to sai ke bismillah fale ba annabi ya ce haka fa innal buwaiqata domin ba su kan nan da tsira da danginta kun gane da aiko wanda annabi ya ce an umarce da muka ga kake alfawati ko yawwa su ne da tsira dami al-hilatu wal aqrab wal fa'aratu wa madha wal najr ko sune saboda haka da kirwa da tsira da kunama duk wannan sune alkuwai su kacin ai fasikai waɗanda masu cutarwa duk da ba su kaɗai ba ne duk irin wannan wato rasta ɗin da ire-iren su masu cutarwa duk sun shiga kaga ba kudin tsaka a ciki ba amma tsoka ce ita hadisin ta daban ma daban aka yi mata tana cike ta ba fasika ce ita ma fa inna al-buwaytiqata tudrimu kunji domin wayannan fasikan tudrimu suna hurawa ala ahli al-bayti baytahu suna kunna wuta ga mutan gidan domin kun san da su a tibar gaske to idan bera ya zo ya ja wannan lagwanin da ya janyo shi da wuta a cikin sa kawai zai ta yawo kaga man yana ta bin ko ina sai wutar ta ja kun gane karatun to sai gobara ta tsaye sai ta kai har jikin duk balladana gidaje ne na atabari da kaza da kaza da karare an ka ce mai ko babu atabari da ya kama labuli shi kenan kun san har a yanzu yana yin ya ga dama idan ya ci bakin positive da negative ya cinye in ta haɗu shi kenan lokacin musamman lokacin da ya zo ya ci ba wuta ma ko kuma lokacin da ya ci koda da wutar domin su irin wannan za ga ba jini a jikin su zai illar da ya gaba a tafiyarsa sai Allah ya kare kawai an gane ko to wannan shine abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wannan muka yi kuskure Allah ya ce mana mun faɗa cewa sati mai zuwa za a fara a umdatul akama masallacin alhaji da shi toba magrib zuwa isha muna sa ran babban malamin mu in dai ya samu lokaci zai zo ji zai buɗe mana karatu Dr. Abdulkani Ismail hafizahullahu ta'ala insha Allah ta'ala shi zai buɗe sannan wani bawan Allah ya samar da littattafan an samar da guda goma kamar yadda na gaya muku wannan littattafan gaskiya amma mata za a ba ko kun bi su kwari saboda akwai su da yawa kuma ba su da jikin saboda haka mata za a ba sai ka daure ka ji an wani ya ƙara samar da za a ba wanda ba za su iya siya ba an fahimta da kyau muna roƙo Allah madaukakin sarki ya dace da mu akwai daura auren fadil lokaci yayi fadil bello yi yawo da guda kowa ya san yayi yawa to za a daura auren da rana asabar din nan ya mu lahadi kai karfe 1 na rana a masallacin sabilo rajab muna roƙo Allah madaukakin sarki ya sa mata albarka ya sa za a daura auren da Fatima Muhammad a masallacin sabilo rajab muna roƙo Allah mu dauki bayan sa Allah mu dauki sarki ya samu ta albarka ya wato ya ba shi ban sauke nauyin da yake kansu gaba ɗayan su iyayen su kuma Allah mu dauki sarki ya tallafa musu muna roƙo Allah mu dauki sarki da sunayen ka kyawawa da tsofin sa madaukaka waɗanda suke mana siya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatu muna roƙo Allah da sunayen ka kyawawa da tsofin sa madaukaka masu neman sana'a da kasuwanci Allah ka shiga lamarin su kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu neman kasar mu da matsala da tashi hankali Allah ka wai da shi kawo ka wannan bawa Allah da ya dau nauyi ya je wayannan littattafai Allah ya saka masa da alkhairi Allah madaukakin sarki ya yi wa ta mana irin muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da sifofin sa madaukaka damuna da muke ciki Allah ka ba mu mai albarka Allah madaukakin sarki abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana malaman mu da iyayen mu Allah ka saka musu da alkhairi kuma wanda suka yi kirga mu gidan gaskiya daga cikin su Allah ka ji kansu da gafara masu rai Allah ka kara musu lafiya muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa duk da mu da kowa yake ci Allah ka yaye masa muna roƙo Allah da sunayen ta kyawawa da sifofin sa madaukaka Allah ka dora matasan mu akan hanya mu ne اللهم آمنا بأوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين اللهم